اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم في الامور كلها واجرنا من كيزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أمر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wannan littafi mai albarka muktasar sayil bukhari wanda aka fi saninsa da suna at-tajrid as-sarih li ahadith jami'i sahih a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin damban yau biyar ga watan takwas hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1422 wanda ya zo daidai da 19 ga watan uku 2021 gregorian calendar a kamar yadda muka saba yau da mu tashi hadisi na 60 daidai babi na 60 kai kuma hadisi na 66 wanda yake shine babin da yake magana akan man qa'ada haythu yantahi bihi al-majlis wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha abubuwa guda biyu na farko man qa'ada haythu yantahi bihi al-majlis hukuncin wanda ya zauna inda mazauni ya kare masa mazauni majalis haisu yanta bihi al-majalis ya zo wani ya zauna nan wani ya zauna nan wani ya zauna nan mutane iyaka nan su kare da zo sai ya zauna a gaba wani man ya zo sai ya zauna a gaba wani man ya zo sai ya zauna a gaba haka in nan ya cika sai a sake saho na baya inda ba sai ya takura wa mutane ba kenan da ya zo ya samu abu a ka'ida shi ma sai ya je zauna a cikin ka'ida dai yawwa maimakon ya zo ya tashi wani ko kuma ya furi mutsa dole sai ya shiga shi ne wannan na farko na biyu kuma mara a furjatan wanda ya ga wata kucika ko yar kafa kaga tsakanin wannan da wannan akwai mutum zai iya zama da ya zo kawai maimakon zaman a can ya kare amma ta tsakanin na akwai dan kalal haka furja sai ya shiga ciki sai ya bace to menene hukuncin waɗannan mutane hadisin mu na farko an abi waqidin laifi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu yace ga maka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zanne a masallaci mutane kuma suna tare da shi to duk inda yake inda shehu yake ne Borno ko in yana zaune jama'a sukan zo su taru saboda su koyi addinin musulunci su koyi hadisai su koyi alkur'ani da sauransu to yana ba da hikayar yadda abin ya faru yana cikin masallaci mutane kuma suna tare da shi iz akbala salafatu nafarin sai mutum uku suka fuskanto mutum uku sai ga sun fuskanto sun shigo فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد kwaɗan da suka shigo sai suka hango daga can ƙofa nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam zanne ga sabai suna tare da shi biyu sai suka karu so ɗaya kuma kawai sai ya kwana ya juya wala Allah ya zuba a shirye yake ya saurara abin da ake yi nan qala sai yake cewa farqa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka ne? waƙafa sorry waƙafa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsaya sai suka zo sai suka tsaya fa amma ahaduhuma fara'a furjatan bil halkati dayan su da ya duba ya duba caji caji sai ya ga ɗan kafa tsakanin wani da wani a cikin wannan wannan halka din wannan da'ira din fajala safiha sai ya je shiga cikin wannan kafan sai ya zauna sai ya saje da mutane wa ammal akaru amma ɗayan kuma fajala sa kalfuhum shi kuma sai ya zauna ta bayan su yanzu gurin ra'ayi da'irin ta cike cap amma wannan shi ya samu wani guri guda ɗaya ya shiga kusa shi kuma sai ya zauna wato kinan ta bayan su wa amma salisu amma na ukun kuma fa'ad bara zahiban sai ya juya kawai sai ya tafiyarsa shikenan suka zauna aka ci gaba da karantarwa aka yi hadisai aka yi qur'ani aka duk abin da aka yi a wannan gurin aka yi tambayoyi aka ansa aka gama komai da komai falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bada hadisansa sai yake ce musu ala ukbirukum anin nafar thalathati yalla bana ba ku labari wato jama'an nan mutum uku ba ga mutum uku sun zo su bana ba ku labarin su ba suka ce a ba mu labari ya rasulullah sai ce amma ahaduhum fa'awa ila llahi fa'awa kullahu na farkon su sai taro zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana sai zo wurin Allah sai fa'awa kullahu sai Allah ma ya zo masa ya taro zuwa ga Allah Allah ma ya taro shi zuwa gare shi gani Allah madaukakin sarki ce annabi Isa fa'awa nahu ko sai muka taro shi ma'ana sai muka jawo shi kusa da mu fawai na kuma ila rubutun za ta yi kararin mama'inin ko yawwa haka ne fa'awai na ila rubutun za ta yi kararin mama'inin muka taro su muka kawo su zuwa ga wani jigawa wadda yake guri ne wadda yake za a iya tabbata a gurin guri ne kuma akwai ruwa akwai rayuwa za ta iya yin daɗi nan allah maɗaukakin sarki tara annabi isa alaihi salatu wasalam da shi da mahaifiyarsa a wannan lokacin yawwa to shi yanzu wannan allah maɗaukakin sarki ya taro shi kusa da shi ne wa amal akaru amma ɗaya kuma fastahaya fastahaya allahu minhu ɗaya kuma sai ya ji tsoron ya kutsa ya shigo sai ɗan zanna ta gefe to allah ma yana jin kunyansa fastahaya fastahaya Allah minhu wa amal akaru ɗayan kuma fa'arada shi kuma sai ya juya baya fa'arada Allah anhu sai Allah madaukakin sarki sai ya juya baya gabarinsa sai ya juya baya gabarinsa ma'ana shine wannan da ya zo shi ya shigo ciki yanzu a shirye ki a dama komai da shi wanda kuma yana da ɗan kunya da haka duk abin da aka samu za a samu amma na dan jin kunyarsa shi ma ka za a mika masa wannan kuma duk abin da ake a gurin ya rasa ya rasa da haka tunda bai zauna ba na farko ba zai samu daman albarkan zama ba na biyu ba zai samu ladar da ake samu a gurin ba gafar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ana samu a gurin ba zai samu ba ta tabbatar cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai tama qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده inda mutane suka taru a cikin masallaci ai shine daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasin sa tsakanin su hakan ba za ta faru ba sai Allah ya sa musu nutsuwa a rayuwa Allah sai ya kawo mala'ika sun kewaye masallacin sun rufe su sannan a can al'arshi Allah zai ce a cikin bayina da wani da wani da wani da wani suna cikin masallaci na na gari kaza na guri kaza daidai a yanzu hakan nan da muke magana layi zai a kunna musu suna kallon mutanen kaga kenan ba karamin daraja ne a ce Allah ya ambace ka a gurin mala'iku a ce sunan ka ya fita al'arshin Allah ba to kaga wannan aikin da suka yi kenan saboda su sun samu wannan shi kuma wannan sai ya juya ba bai tsaya saurara ba don haka babu abin da zai samu na kaso Allahumma sai dai idan a lokacin da yake fitan ya dan ba da kunnansa kaɗan dan ya dan fizgi abin da ya fizga kafin ya yi gaba to zai iya samun wani abu na ladan saboda hadisin da yake cewa Allah madaukakin sarki ya sa an yi masalis din mala'iku mutane mala'iku sun masalis sun tafi suka kai wurin sa sai yake cewa suke cewa amma akwai wani yana cikin masallacin amma shi ba tare da su yake ba sai Allah da kuke ce hada rahmatu haddashi sai ce wani ma ya zo wucewa ne sai dan saurari abin ya wuce Allah da kuke sarki ce shi ma a hada rahmar Allah sai tare shi saboda probability yanzu ya samu musharaka a cikin wannan sai dai in lokacin da zai fita ya dan bada kunnansa kaɗan dan ya fizgi dan abu da ya fita ko ma ya ne ne ya fita saboda ba san me ya fitar da shi ba wallahu ta'ala a'lam saboda haka kamar wannan hadisi na kadaitar da mu cewa aikin alkhairi ya kamata a ce mutum ya zama yana gurin kenan ko man kasura sawadil qawmi fa huwa minhum wanda ya kara yawan jama'a so su ɗari ne sai ka zo aka ce ɗari da ɗaya to kana tare da su a cikin duk abin da suke tare da shi na alkhairi a wannan majalisi din babun kawalin nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballagin aw amin sami'in fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rubba muballagin rubba ana litaklil ne ko litaksir wani lokaci ta kan zo da yawa wani lokaci ta kan nuna dan kadan rubba qa'imin ko shakirin khairun min sa'imin sabirin kaga rubba ana litaklil ne wani lokaci aka iya samu mutum yana in baya azumi yana cin abinci amma duk abin da Allah ya bashi yakan yi shukura sai ya fi wanda yake ini yana azumi kuma yana sallah kwana yana sallah yana ini yana azumi wani kuwa yana cin abinci kuma amma yana shukura Allah ma lokacin sarki wani lokaci aka samu sai ya fi wancan mai azumin lada rubba littaklil to anan rubba muballagin sau da yawa wanda za a isar masa da sako au amin sami'in sai ya fi kiyayewa akan mai sauraron ya fi shi wato kinan kiyayewa kai ka ɗauki gundarin abun ne ka tafi da shi shi kuma sai ya fi ka fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati ka je ka gaya masa ya ji he he fi ka rikewa bayan an samu kaman wata ko wata biyu ko menene hannu a gurin abis na ka abin menene magana nan da ka kawo mana race ni wallahi na manta kai ko baka manta ba ana iya samun wannan sau da zaka faɗa wa mutum magana ka zo ka manta ta shi kuma ya zama bai manta ba au amin sami in kenan ya fi ka kai da kaji daga asali kiyayewa wani lokaci malaman hadisi suka yi hakan nan idan sun ba da hadisin kuma suka manta sai wani wata rana magana ta taso sai ɗalibinsu sai ya ce kaza ko wanda suka koyar masa hadisi sai ce annabi sa sai sai na kaji sai ce akarwa kallah abun ka muka ji sai ce to yanzu sai ni ma sai in ruwayo ta daga gare ka kenan saboda kan yazo ba da hadisi sai ce haddasa ni kulanin anni an wani kaga adalci kenan ko saboda yanzu sha manta ba zai iya rikoli ma automatically zai ce wane ya bani hadisi kuma ya ce aguna ya ji ni kuma a gurin wane na ji saboda lokacin haddasa bata zube ba tsufa bai zo ba stress na abubuwa na duniya ba su zo ba yawa a rayuwa idan stress ya yawa yakan sa mutum ya zama memory din ya zama abin sheki ko yawa to in ana a wasu some free individuals akan samu irin waɗannan abubuwa din shi yasa wani lokaci ya fi kyau in za ka ɗauki magana ka ɗauke ta gundarinta ka kai ta wani lokaci kuma amin sami'in zai zama fahimta ne kai ka dauki abin ka hakiyar da ce kai komai da komai ka je ka faɗa masa komai maka tafsirin abin ka je ok haka ne fa ka babba ka gano ba lokacin da kai kake rike da gabu gundare madarar abin a kwakwalwarka amma abin da ta kunsa dalla dallanta kuma sai wani zai fasa maka bakin to duk wannan ina iya ina iya yiwa an abi bakrata radiyallahu anhu qala قعد عليه الصلاة والسلام على بئيره وأمسك إنسان بكتامه النبي صلى الله عليه وسلم يا هو كان راقمينسا يا زونا ديدي wani mutum kuma ya kama ragamarta ya rike aubi zimami ko kuma linzaminta ya kama ragama ko kuma linzami sun makala sannan sai ya ce jama'a na tambaya ayyau min haza ni yau ɗin kan yaushe ne ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar su jama'a na tambaya kaga hankali zai taso zai zai zai zai taru a gurin sa yawwa sai ce ayyo min hadha yau ɗin nan kan wace rana ce ka fa sakata sai ya shiru mutane ma kuma suka yi shiru ba da ce masa yau ranar kaza ne hatta zannana annahu sayasmihi iswasmihi ko har muka zace zai ba da ranar wani suna daban ba sunanta da muka sani ba sannan muna tun abubuwa yau an fito aikin hajji an yi kaza kaza ranar aikin hajji na ranar tarwiya jiya muka fito tarwiya muka zo muka kwana a muna yau mun zo mun filin arafa a filin arafan kuma ya ce mana wai yau yaushe ne ne kaga abin da abin mamaki kenan sai suka kasa ba da ansa saboda sun san tabbas akwai wani abin da yake nufi a zuciyarsa sai ce muka shuru har sai da muka zaci zai ce yau ba ranar arafa ba ne ƙala sai yake cewa alaisu yamun nahar ba yau ne ranar suka ba ranar suka ran yau shi kenan ba ma arafa ba an tsakko daga arafa kenan ko ranar goma kenan ga wata alaisu yamun nahar ba na yau ne ranar suka ba yau ran sallah ba yau ne ba ba yau sallar layya ba ne kulna bala sun ka ce eh haka ne haka ne haka ne haka ne fa ayyu shaharin hadha sai ce to naji ga wata tambaya wannan watan da muke ciki shi kuma wani wata ne a to a wani ada ake aikin haji gashi mun zo mara mun je arafa yau mun zo ranar sallah kuma yana tambayar mu wani wata ne fasa kanna sai muka kiro ba wanda ya ce komai aka samu wani lokaci hatta zanana annahu sai samihi bi gairi ismihi har muka tunanin ko zai kira wannan watan da wani suna ba sunan da muka san shi da shi ba faƙala sai ya ce alaisa bi zulhijja ba wannan ne watan aikin hajji ba ba wannan ne zulhijja ba ai wannan ne watan zulhajji ba suka ce eh kullum bala muka ce eh haka ne wallahi haka ne haka ne ƙala sai ya ce fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب sai ce to ina ce da kun kiyaye yau ranar sallar layya ne eh a cikin watan abin nan ko wannan rana ana kiranta rana mai alfarma haramun ne dan musulmi ya aikata sabon Allah a wannan ranar sauran ma haramun ne amma yau akwai special inaya a kanta hunaka inayatun khassa fiha wannan watan din yana daga cikin wani wata watannin ashurul hurum ko yawa watannin da suke wata ne masu alfarma wanda Allah ce fala ta zalimu fihinna anfusakum kar ku zunubi wanda zai zama muku matsala a rayuwarku a cikin wayannan watan to a cikin sun kuma wannan watan na zulhajjin a cikin sa ake yace to kamar yanda yau ranar take rana mai alfarma wannan watan yake wata mai alfarma to ina tabbata muku daga yau jinanan ku haramun ne a gare ku amma alaikum dukiyoyin ku haramun ne a gare ku a aradakum mutuncin ku bainakum a tsakanin ku haramun ne a gare ku kamar mutum kun hada kamar yanda yau dinnan take rana ce mai alfarma to daga yau jinin ku da dukiyan ku da da mutuncin ku duk shi ma abu ne wanda ke mai alfarma a gare ku ma'ana haramun ne wani taba ɗayan waɗannan abubuwa uku na wani fi shaharikun haza a cikin wannan watan naku fi balagukun haza a cikin wannan garin naku me yasa ya kawo gari saboda garin makka ne ai shi ma kuma badalin lahil haram ne sunansa ma harami ake kiransa ko harami haram ne ka cuci wani haram ne ka zalunci wani haram kai ko bishiya ma ba dalili na shari'i ba ba za ka sare ta a dungurin ba dabbobi ma ba a kashe su ko dabbar makka ba za ka farauce ta a cikin garin makka ba ba a haka saboda alfarmar wannan guri to yadda wani guri yake alfarma garin nan yake da alfarma watan nan yake da alfarma to dukiyar mutane haka suke idan ka taba dukiyar musulmi ta hanyar zalunci kamar kai barna a cikin makka ne kuma a cikin watan aikin haji kuma a ranar sallah kaga da laifin mai haka kuma in ka zubar da jinin musulmi kamar kayi wannan abun ne a cikin makka a cikin wannan watan kuma wannan ranar haka kuma in ka ci mutuncin musulmi musulmi ka zubar da musuluncinsa ba a son haka ta da kowane dan adam allah madaukakin sarki ya karrama shi walagar karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati allah ya ce na mutunta dan adam to a cikin ƴaƴan adam din kuma musulmi yana da special inaya a gurin Allah maɗaukakin sarki yana da special concern saboda haka shi ma Allah maɗaukakin ya mutunta shi don haka ka zubar masa da mutunci bai dace ba ai a baya mun karanta inda Abu Zar al-Ghifari abu ya ce wa Bilal ibn Sauda dan bagar mace ko kuma dan bagar mace ne ai tunda mahaifiyarsa bakaran fata ce shi ma bilal bakar fata ne a zahirin abun haka yake amma kuma sigar da aka kawo ta ce mutunci ne don aka shi tsaron bilal ya ɓaci sannan kuma shari'a sai ta goyi bayansa tun da an yi masa da cin mutunci ne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gallaza wa abu zarri magana wadda take ta yi masa ciwo fice na kamar un fika jahiliya eh ku duba daga cikin yana daga cikin wanda suka musulunta farko farkon musulunci kuma ran da ya musulunta sai na ɗanɗana imani na da bar garin makka a ran da ya musulunta a ran nan ya je gaban maka ya yi abin da su sayi na abubakar usman ali duba sayi a wani lokacin ba wanda ya isa cikinsa ya fito gaban mutanen makka ya ce a shaɗu allah ila ilallah babu shi wallahi amma abu zar ya ja sai a gaban sai ya ce a shaɗu allah ila ilallah bayan an masa duka an suma da shi gobe ma ya dawo ce a shaɗu allah ila ilallah sai da aka yi sai da shi sau uku yet annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wancan magana ce masa innaka mar'un fi ka jahiliya kaga wannan hukuncin da aka masa ya masa ciwo saboda ya zubar da mutuncin dan musulmi da haka kara mutum ya yadda ya zama Allah maɗaukakin sarki ya neme shi a gaban sa ranar lahira da cewa ya zubar da mutuncin wani mutum musulmi ba garmin laifi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yin haka haramun ne haramun ne to wannan kaga shi yafi sauki fa akan kuma ka ci dukiyarsa kakan kuma ka ci dukiyarsa eh ka ci dukiyarsa me yasa ne muke ta addu'o'i ba a amsawa ba mu tsarkake halal ɗinmu ba ko abincin da muke ce atib mat'amaka tustajab da'awataka ka dadar abincin ka ya zama kar abinci ya shiga cikin cikin ka sai na halal annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi yace wal yasaka baituk gidanka ya ishe ka ai ma'ana ɗan kaɗan ɗin da Allah ya waka na halli ya zama ya ishe ka kada ko mai bakan dama ya ce haramun wanda ya ci ta kwana arba'in zai yana bauta ga sarki mu bai karba ba Allah Allah eh mai ganji ko eh mai ganji bai karba ba sarki mu jalla ubangijin kowa ka gani kaga kenan ashe akwai matsala idan muka bibi magana ta sana akwai kishin kishin din gaskiya to ya kake ke zo gani yau in muka muka waye gari me yasa abubuwa suke suke jujjuyawa musulmi muna fama da walakanci a rayuwa muna fama da kaskanci a rayuwa jiya daga wasu abubuwan da ban gane ba ƴaƴan kiristoci suke yi a cikin garin katsina irin wanda dan musulmi ba isa ya je a irin ba bai isa ya je a wai me yasa haka zilla da kaskanci saboda abubuwan da suke kusantar da mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki tun daga ƙanana ƙanana mun yi na gilitin ɗinsu mun yi na gilitin ɗinsu matsalan cin halal matsala ce wadda take babba babba ka ci halal ya zama halal annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa wani mutum yake cewa menene rajulun ash'as akbar ko ya mudde ila sama ya rabbi ya rabbi مدامه حرام ملبسه حرام مشربه حرام غزي بالحرام الله يستجاب له ina يستجاب له haramu ta ko ina mu ɗebo mu kawo gida mu mu ci ƴaƴan mu saci mu yi sutura da ita mu zo masallaci kaga akwai ba tuke nan matsala annabi sallallahu alaihi yin hakan din haramun ne to ballanta na kuma zubar da jini min ajali zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi wa ka'annama qatala an-nasa jami'an in mutum ya kashe rai daya ba hakkin kisa kamar ya kar mutane ne Allah ya dauke su zai masa hukunci ya halaka al'umma da wannan mutumin da ka kashe din baka san da ka bashi baka san iyakar zuriyar da za a haifa a iyakar rayuwarsa ba ya haifi ƴaƴan su dinga haifa baka san abin da za a haifa mutum mutane ba amma ka kashe shi ka raba shi da rasa yau kashe musulmi yau kashe mutum ya zama ba wani abu bane a cikin al'ummar mu ka gani saboda ka dole zamu samu abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce zamu iya kiyayewa wannan hadisi kadai ya zama dan musulmi ba za mu ci ba sai haram ai astaghfirullah ba za mu ci ba sai halal ba za mu zubar da mutuncin musulmi ba ba za mu yi kisan kai ba ka ga yadda Allah madaukakin sarki zai ta ai inna ma sai na mura ce ai inna ma nuqatil bime la nuka inna la nuqatil bil adadi wala al udad ba ma yaki saboda muna da yawa ko kusan wani wani kayan fada a muna yaƙi ne saboda muna da kusanci da Allah madaukakin sarki yake cewa rundunar sa su tafi yaƙi ku sani ilamu anna laysa adadukum ka adadihim wala udadukum ka udadihim ku san cewa yawan ku bai kai nasu ba kayan fadan ku bai kai nasu ba bambancin ku da su su suna sabon Allah ko kuma ba ku yi idan kuka zama daidai da su a wurin sabon Allah sai Allah ya zare hannun sai barku sai ya zare hannun ya barku to su kuma sun fi ku kayan fada sun fi ku yawa to saboda haka yana da kyau mu sake nazari akan wannan hadisi sosai mu sake abin nan sai ya ce libalib shahidu alghaiba wanda yake nan ya ji wannan magana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to ya je ga wannan bayana ya je ya ga wannan bayana libalib shahid shahidu alghaiba wanda yake nan ya isar ma wanda baya nan kaga kamar anan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ya isar da sakonsa yanzu sauran ku ya kamata kuma ku isar da sakon ka duk wanda yake da wani abu na ilimi na alkur'ani ko na hadisi ko wani ilimin da al'umma za ta amfana da shi to ya kokari ya isar da shi ya kokari ya isar ma wanda bayana ai da haka ne rayuwar ilimi yake da haka ne rayuwar yanzu ka ka ka haddace alkur'ani ka yana ta karantawa kai kai baka koya koya ba dan da ka mutu ba iyaka abin ya tsaya anan ba ko yawwa kuma shine sadaka ta jariya mafi kyau wanda mutum zai yi a rayuwa na wani malami yana bayani yake cewa a cikin sadakokin jariya da aka ce to babu abin da ya fi albarka kamar wato kenan karantar da ilimi ka karantar da mutane alkur'ani ko ilimin hadisi ko ilimin fikiyo ko wani abu makamacin wani karantar da ilimi ya fi sai ba da misali ya ce a zamanin sahabbai akwai manyan manyan sahabbai wanda suke da kudi sun yi abin nan amma wanda suka yada ilimi suka wada hadisai an fi jin su a zamanin tabi'ai akwai masu mulki wanda suka yi aikin alkhairi akwai masu kudi wanda suka yi aikin alkhairi da dukiyarsu amma malamai da suka karantar da ilimi su kasa yin su haka zamanin tabi'i tabi'i na haka ita kuma haka tiran ɗaya yake tafiya a duniya ta nade ko ba gaba yanzu mu da ke ala kurkusa ka hada shek abakar gobe Allah ji gansa da Allah da amuri cacen yi wani irin taimako ne cacen yi bai da kuɗi ba wani irin kuɗi ne bai samu ba to tun daga yanzu cancan ba ka jin kansa amma shi ka bado abakar gobe ka je duk jami'an duniya ne kasar nan zaka kowanne sai ka samu department sai ka samu rubuce rubuce a kansa da abin da ake ta fassarawa da abubuwan da ya karanta na ilimi to za a tafi ta zai tafi a kafi in Allah ya baya duniya tsawo sai ka nemi cancanci sunansa kwata-kwata ya bace amma na shek abakar gobe babu yadda za a iya bace a duniyan nan kan sai dai in islam ya bar najeriya din gurungun da kai wallahi ko ya bar najeriya rubuce-rubucensa da ayyukansa da abubuwansa sun tsallaka najeriya sai dai in islam ya kare sai in ya kare a cikin haramin makka yanzu zaka samu littattafan da shara baka gumi a cikin makka haka cikin haramin madina kaga ba zai yi a ce abin nan ma sai dai an ji an tumbuke musuluncin har a can ma wanda kuma ba abu ne mai sauki ba la qaddar Allah sadaka aikin isarwan riba biyu ne na farko an yada musulunci na biyu kuma an wazar da shi na uku kuma an samu an samu sadaka jariya wanda a dalilin ka wannan ilimin ya tafi har duniya ta sai ran da ya tike tukunna ka sai samun lada libalin shahidin alga'iba fa inna shahida domin shi wanda yake nan ya gani da idansa a sa an yi balliga manhuwa au alahu minhu zai iya yiwa ya kusa ta ya ɗauki sakon ya kai ma wanda yake ya fi shi kiyaye ba wannan za ka iya faɗa a wani sai ka manta shi ya rike ko kuma ya fi ka fahimta kamar da muka bayani babun ma babu ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya takawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kala yanfaru babin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takawwaluhum yana bibiyan su da wa'azi program din tsarin wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake bin su a hankali a hankali a hankali a hankali a wajen wa'azi wal ilmi da kuma karantarwa me yasa ya sassauta yake yin su jifa jifa jifa jifa kala ya firo saboda kasu tsere in yayi yawa zai zama boring in ya zama boring kuma mutane za su losing interest yau sai ka nemi wancan yana yau gobe sai ka nemi wancan ya je wata sai ka ga sai abin nan shi yasa wani lokaci tsanantawa ba shi da daji in ka tsananta sai ka abin nan amma ka yi shi a- abu a sha'awance a sha'awance za a yi ana ta ɗauke sa ga ana ga kamar ma lokacin bai isa ba ai kaza kaza kaza kaza so shi kenan sai ga an doge to in an doge kuma Allah madaukakin sarki la yamala Allahu hatta tamallu عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكولنا بالموئزة في الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يكسنشي yana bibiyar mu da wa'azi a cikin ranaku ya ware rana kaza za mu yi wa'azi akan abu kaza lokaci kaza za mu yi wa'azi kaza me yasa haka karahiyatu sa'ama saboda tsoron kosawa alaina a gare mu yana tsoron kar mu kosa kar mu kosa in kace kullun sai kai wani lokaci ka basu na neman abinci wani lokaci ka basu na hutawa da iyalansu wani lokaci ka basu na eh, ma- ma- masu sana'a su je gurin sana'arsu da sauransu yawwa sai kan ba su ka'ida haka lokaci kaza yayi in an yi kawai a tashi a tafi in an yi kaza a tashi a tafi saboda dole ne abu sai an yi masa wato kenan tsari ta haka abdullahi dan masoudin yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana yakan bibiya mu lokaci lokaci lokaci lokaci lokacin wa'azi daban a tsare yake lokacin karantarwa daban a tsare yake idan kuma ba wannan ba lokacin da yake zaman sa a cikin masallaci wannan kuma sai wanda ya kawo kansa yawa saboda shi zama tare da shi kullum ilimi ne akwai kuma wanda su kuma suna bibiye tare da shi a wani lokuta din su kuma dama kaga su dama yan sun zo ne su ma ya ba su cikakken time din su kenan wanda suke they are ever ready sunan wani batir ko ever ready a cikin masallacin ma aka musu rumfa suna zanna a cikin ta yana fito a cikin gida su biyo shi kaga wannan dama su ba su da maganar kosawa a cikin rayuwarsu amma general da public abubuwa dole ana bukatar ya samu wato kenan ka'ida ta yadda zai zama a bit interesting wa nasin رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تعسروا ويسروا ولا تنفروا النبي صلى الله عليه وسلم ya ce ku sassauta kada ku takura yasiru bana mala usri yusra ko ku saukaka ku sassauta wala tu'siru kada wato kenan ah, ku ku takura kada ku tsananta kada ku tsananta saboda gudun karka gajiyar da mutane suna so suna so suna so suna so har su gaji har su fara mm, yan ya ya ya abin nan, har su fara zarewa har su sulalewa har su har ma wani ya tsere ya tsere kenan wani ma daga jin kunyar kar ya dawo maka ya tafi kenan ta can yau amma an kai abun a bisa tsari musamman a matsayinka na malami mai karantar da mutane ka ba abun a a tsari rana kaza za mu zo ɗalibanka suna sha'awa an zo an yi fere da daidai gwargwado an tafi sai a ce sai lokaci kaza a dawo a yi a sa a sati sau biyu ko sau uku ko sau daya ko kuma da zai sauransu gwargwadon da yadda zai zai zama a sha'awance to sai fi tasiri impact ɗinsa zai fi tasiri a cikin kwakwalwa a kan yadda ka yi abin nan ai ko hadda ma ba ta bukatar kai ta cusawa ko kai ta cusawa kai ta cusawa kai ta cusawa sai kwakwalwa ta zama idan abubuwan ciki suka yi frustrating ita kwanci ta zama saturated kaga sai zama ba za ta sake karban wani habda ba sai ka bari ta sassauta su babu mai yuri Allah bihi khairan na? o bashiru wala tunafiru ku yi albishir ku yi albishir wala tunafiru kada ku kore mutane kada ku kore mutane albishir ka rika ba wa ɗalibanka abubuwan da za su rika sha'awa kana kwadaitar da su insha Allah dai ina ganin ai ba da time da muka kai karshen wannan littafi zaka ga kaza kaza kaza kaza sort of encouragement ai yanzu ma ai yanzu haka ba kai ka zama malami eh yanzu ba ka san hadisi kaza ba to yanzu da a ce kai hakuri ka kai lokaci kaza ai kaga kaza ko karaitar da shi ai duk wanda yake karanta hadisi an sasa ga ladan da Allah madaukakin sarki yake bashi duk wanda yake kaza kaza ga abu duk abin da zaka yi kai san yadda zaka ka kimsa ma mutane sha'awar abin shine bashiru ka musu bishara a- akan al'amarin yawa ka samar da su su zama very interesting eh, very interested akan akan abin kar ya zama zunzurutu madara abin kake ka jigowa ko ka taje jigowa at-tanfir kuma shine hmm. ai za ku sha azaba ranar lahira kaza kaza kaza duk wanda ya kaza dan wuta ne duk wanda ya kaza dan wuta ne kaza hakan nan ɗaya bayan ɗaya ka kore kowa wata ranar da kama nan yana cewa ka mutum ya je karatun bai yawa ba ya zo ya kama rawani ya zo abin nan ya zo ya kafa wazi a aguwa ya yi minti goma sha biyar abin da ya sani ya kare sai fara kafirta mutane duk sai ya kore kowa aljanna ya zama saura shi shiga da ne musulmi sai ranar lahiran ya zai ce Allah ya ce aljanna na fadan mutane na yi kuma ka zama kai dai kai ma je kafin ka ina ka kore mutane yawwa kofa ake sama wa mutane mafita mafita ake sama wa mutane duk inda mutum ya zama zera ne ma ya gaza a buɗa masa ya samu kofa ya samu dalilin da zai zama abin nan kar ka zama discouragement kullum a cikin discouragement kullum a cikin abin ha ba ai wa'annan kaza ina za su haɗu da kaza Allah za su haɗu da sauransu to shine wannan ake kiransa at-tanfir kana korewa kenan kar ku yi haka sannan mun ba da misali mutumin da kyakkyawan halinsa ya shigar da makwabcinsa musulunci sannan halinsa kuma duk ya sake fitar da dan makwabcinsa a cikin musulunci saboda ya takura bai tsaya masa a matsayin yasiru wala to asiru ba sannan kuma tamfir kuma kun ga yadda muke yi wani malami yake ce min da makwabtanmu kiristoci na Najeriya suna sha'awar shigowa musulunci zai wuyan gaske Allah ji kare mala abakar gumi ya zo ya zanna tafsiri ko wani wa'azi ya tashi wani bai zo ya musulunta ba gidan rediyon kaduna suna sakawa muna ji muna ji muna yara sai ka ji an ce gashi gashi gashi gashi wani za su to an to abin a koya masa kalma a bashi littafi sai har sun zo sun ajiye littafi ma a gurin na saukar karanta da mutum musulmi da zarar ya musulunta sai a ɗauki kullum za a zo kuma kullum za a samu wanda za a bashi so da methodology da suka ɗauka a lokacin na jawo su jiki ne ba na kore su ba yanzu kuma abin da muka dauka shine cewa kiristoci abokan gaban mu ne abokan yakokin mu ne don haka su ma sai suka karantar da mutanen su haka suka kara da kuma wasu strategies na yadda za su kare mutanen su kar su shigo daga cikin hanyoyi shine wani sai zo cikin ku sai musulunta sai ya musulunta sai muku sai sai gudu dama ko ba musulunci ne ya kawo shi ba to gobe in wani ya zo mai musuluntan kirki sai ku kyamace shi da zaran kun dauki matsalar to a kore shi shikenan ba za mu tsaruna sai ku kore mai kyan amma abin da musulunci ya karantar shine da mai kyan su da mara kyan su duk wanda ya zo ce la ilaha illallah sai mu karbe shi ubin ma annahu kuma bi zawahir wallahu yatawalla sara'ir sai mu yi masa goma sha biyu ta arziki sau da yawa wa'ansu suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da niyan irin wannan munafircin kuma sai su ga ba za su iya tashi ba kuma sun zauna wani zai ce ya rasulullahi wallahi da a duniya nan ba wanda na fi so kaman ka kafin na faɗi wannan kalma din amma yanzu kuma ba wanda na fi ki kaman ka yanzu kuma da na shigo din da munafircin yanzu kuma na ji ba wanda na fi so kamar kai sai yanzu musulunta saboda a ko ina kake akhlaqul muslim ya zama standard kai abin da zaka jawo shi zuwa ga wato kenan addinin musulunci wa alaikum assalam wa rahmatullahi wani abin da ba last week wurin aikin na'am wani abokin aikin mu ne to sai zai ofis din wasu okay da kai musu ziyara akwai abokin sa can eh To an haɗa su su kai su uku a ofis ɗaya eh ne sai su akwai kirista hmm kuma shi wannan kiristan kan ne ma ta samu masa aiki a gurin Mhm, saboda yana yana da mission kenan Yawa.
hmm kuma amma an ka gaishe ba za ka iya cewa kirista ba a to ai sun ladabtar da mutanen Sai su ka ce wancan ɗaya.
hmm Yana cewa ai malam ina ga maka tsakanin ka da mutane kar ka kuskura kar ka kar ka ringa zagin su eh yawwa to kaga sunan ofis din sun san cewa wannan kiristan ne kuma a kiristan yake magana ana zagin kiristan
a kiran sun yi bara a kirista yake fada. sai ɗaya daga cikin abokai yake cewa, kaga matsalolinmu kenan yawwa ba kikan muna zaki talaka Eh.
sai kaza mu sai kaza amma inda za a koma a duba shirin da muka idan haka babu zero ne zero ne yanzu kaga su an an fargar da su akan mu Eh.
Har da su mai abokan gaban su eh kwarai shiri suke kyamar su suke kwarai ko kuma a cikin gida ba komai babu shirin su sai su je su yi aiki dan haka akan wannan magana babu shirin babu shirin to ka gani saboda haka ya zama akhlaq din mu su zama very very standard ya zama muna jan mutane ba ma korewa ba ma korewa ko da a kiristoci ne ko wanda ba musulmi ba mu sassauta musu a rayuwa ba ga mutumin da kaga a cikin hadisai kata kata misalai mutumin da ya kashe mutum 99 kam ni da yazo ɗayan da ya takura masa me masa ne faka mula bi almi'a ya kashe shi ko amma da ya je gurin wani duk da haka sai da ya sama masa mafita ya ce a ina wa man yahudu bainahu wa bainat tawbati wa ai zai shiga tsakaninka da duba ai yanzu ma ka riga ka tuba an gama magana ta illa ya kare shawaran da zan baka karka zanna a garin nan za su rinjaye ka tafi gari ka zaka je ka zama mutumin kirki haka ya faru irin wa'annan kala kala ga suna ta Allah sauka babu mai yuridu Allah bi khairan duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi yufaqihu fi din sai ya fahimtar da shi ilimin addini sai ya sanar da shi ilimin addini yufaqihu ko ya sanar da shi ilimin me fiqhu haka ne yawa shi kuma fiqhu ai ma'arifa ne sani ne yawa fiqhu al-hadis akwai fiqhu al-qur'an akwai fiqhu al-hakam da sauransu fiqhu shine ka fahimci zunzurutun ainihin tsuntsan abun ka je to the extent ka gane komai da komai nasa saboda ka bi tsaya akan fiqhun da muke karanta na alwala da sallah kadai ba shi kansa hadisin yana bukata a fahimce shi alkur'ani yana bukata a fahimce shi to idan mutum kaga Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi na addini to akwai alama cewa Allah yana son mutumin nan da alkhairi eh man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din in Allah yana nufin sa da alkhairi sai ya fahimtar da shi a addini da wannan wasu suke cewa yana da kyau a yi uzuri a malamai a abubuwa da yawa saboda Allah maɗaukakin sarki da ya ba su wannan yana nufin su da alkhairi yau kuma ba zai gaza yi musu rahama akan abin da ake kira azzallat ba duk inda suka yi tuntube duk inda suka yi tuntube tun da mutum goma yake ai tara yake bai cika goma ba yawwa wani hadisi an karbar daga Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridullahu bihi khairan duk wanda Allah maɗaukakin sarki yake nufinsa da alkhairi yufaqihu fi dini sai ya fahimtar da shi ilimin addini sai ya fahimtar da shi ilimin addini wanda Allah yake nufinsa da alkhairi kaga kenan anan kamar a wayance ana cewa kai kokari kai ilimin addini kai ilimin addini saboda ka sa kanka cikin wanda Allah maɗaukakin sarki yake son su da alheri saboda ai babu abinda ya kamata a ce ya kusantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki sama da sanin Allah ɗin ba ka san Allah ba fa ba ka san Allah ba ya za ka yi ka ga abin da sabu ka abin mallami a rufin laha wanda bai san Allah maɗaukakin sarki laye abu duhu hakikata libada ba zai iya bauta Allah maɗaukakin sarki yadda ya cancanta a bauta Allah maɗaukakin sarki ba don haka wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai fahimtar da shi addini وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي ني محمد صلى الله عليه وسلم ko ni kasimu ne ni mai rabo ne ni ina rabawa ne kawai ina rabawa ne amma Allah shine yake bayarwa in dukiyar al'umma ta zo ta hannuna ni nake rabawa in an je yaki an samu ganima wai zai raba annabi sallallahu alaihi wasallam kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza amma fa wallahu azza wa jalla yuti Allah madaukakin sarki shine yake bayarwa don haka randa annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan dukiyar mutane ta zama a hannun wani ya zama shine ne shine kasimu saboda haka idan bai raba da adalci ba Allah madaukakin sarki zai tambaye shi Allah madaukakin sarki zai tambaye shi yawa Allah madaukakin sarki zai tambaye musamman ma idan aka ce wannan haƙƙi ne na al'umma kamar public fund dukiyar gwamnati dukiyar gwamnati ko dukiyar kungiya ko dukiyar abin wanda dai ba na abin nan ba idan ma naka ne dukiyar ka ce wadda kaje ka samu da gumin ka kaje ka taro ta har yanzu Allah ne ya baka ka ba mu masu shi ya kawo su ta hannunka mun gane wannan da matanka da ƴaƴanka da danginka da waye da kai kasimu ne naka ka rarraba ne kowa ka bashi gwargwadon hakkin da ya cancanta ka bashi idan ka takura ma wani ka hana shi abinda za a baka ka bashi din sai a ɗauke a hannunka sai a ba ma wani yana bashi tun da daga lokacin da ya zo duniya a riga rubuta iyaka abin da zai mallaka mallakan zai zabuta ta hannunka to haka shi yasa idan kana alkhairi a mutane sai Allah ya ta baka ne mutanen kana raba musu kawai kana ga kai ne kake alkhairi dabaran ka da yake samu maka ka samu ka ka samu ka zo ka raba musu na mutane ne aka baka ka basu saboda ka kai mai gadi ne kai ko kuma kasimu ne walan tazal hadhihi al umma kuma tabbas wannan al'umma tamu al'ummar musulunci ba za ta gushe ba ka'imatun ala amrillahi tana tsaye kyan akan al'amarin Allah al'ummar nan ba za ta kare ba babu da hikima ko makaru da zai karar da ita wannan al'umma din tana nan tunda ta shigo ta zauna da gindinta to ta zauna da gindinta kenan la duruhu man kalafahu duk wanda ya saba musu ba zai iya cutar da su ba hatta ce amrullahi sai ran da al'amarin Allah madaukakin sarki ya zo shi sai ran da al'amarin Allah madaukakin sarki ya zo shi menene al'amarin Allah tashin alkiyama ko sai ran da tashin alkiyama ya zo shi mun da ke shi haka hatta ce amrullahi kuma zai iya zama ga gwamnatin naku idan ta samu matsala abuwa su burkuce arna su zo su mame ku sai zama ba ku da fawa a hannunku bayan da za ku iya sarrafa abubuwa lokacin da holako ya zo shi kasashen musulmi musulmi suna da hedikwata a bagadaza ta duk duniya baki daya sai aka samu abin da ake kira adduwailat kowane sarki sai ya yanki iyaka kai kasarsa kawai ce shi ya tawaye a kalifa ba zai da'a a central gamman ba wacan ma haka can ma haka can ma haka kawai sai aka zama kungiyoyi duwailat wannan ma daula kaza wannan ma daula kaza wannan ma daula kaza wannan ma daula kaza da misra da sham suna karkashin sultan guda daya can halab suna karkashin guda daya can hijaz suna karkashin guda daya can afghanistan da pakistan suna karkashin sultan guda daya nan iraki santaral tana karkashin abinan guda daya palestine tana karkashin kowa ya yi tawaye sai ga holako ya taho daga kasashen turai da ya tafi tukuna abin da ya na farko shine sai ya samu tedu kwatan ya je shi har hedu kwatan ga rindinansa ta tafi jeshin jararun ya zo shi zai shigo ciki aka rasa da za kalifa ya ce wallah zan je da kaina mi magana da shi kalifa ya zuba da darajarsa ya tafi har gurin holako suka yi magana sai ya ce haƙar ji ita zalilan ka zo kana kaskantacce ka zo ka ce wai mai sulhu da kai kaza kaza ya ce a'a na zo kawai don a kare jinin mutane ne kar a yi kaza kaza kaza mu daidaita mu sulhu za mu iya fita mu bar maka cikin bagadaza ka shiga kai abin da ka gada ma da sauransu ya ce wani sulhu zan yi da kai kana gaskantacce wallahi da ya shiga da ya shiga bagadaza sai da kwata musulunci da duniya cewa la tatruku hajaran ala hajarin ko mutum ɗaya kar ku bashi dare including the khalifa duk haka a hala in ka ga mutum dare Allah sai dai wanda ba a gan shi ba haka suka tare garin kaf suka kashe garin tukunna sai ya zama nan ne bawwa ba na cin kasashen musulmi kuma kowane sarki sai zuwa yake yana masa mabaya kowane sarki yana zuwa yana masa baya Allah ya rufa mana asiri misra ne kawai take lokacin as-sultan as-sultan aibak ba aibak ba aibak ya rasu lokacin wannan al-sultan al-muzaffar saifuddin kutus lokacin kutus su suka hada baki da al-amir al-zahir baibars suka tafi suka je kuma suka fuskance su duk musulmi tsoron suke su ba babu mutum ɗaya da yake sha'awar ya je ya yaƙe su amma wannan da suka sa zuciyarsu daga misra haka suka tafi suka ce ba za mu bari sai ya zo nan ba mu bi shi a hanya suka dinga tare sojojin suna kakashewa suka kashe ƴaƴansa bakin ciki ya sashi ya mutu daga nan al'ummar musulmi ta samu lafiya to saboda haka yana da kyau wato kenan yi nazari a cikin al'amuran mu gaba daya idan al'amarin Allah ya zo shi ta irin wannan sai ka ga al'ummar ta shiga abin hatta ta amrullahi amma kuma yana iya yiwuwa a cikin al'umma din ne za a samu waɗanda suke ko da ta lalace za a samu waɗansu kuma tsaye ko za su riƙe addini la ta zaru da aifata min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man qatalahum yawwa wasu jama'a za su zanna suna nan abin akan addini ko Allah madaukakin sarki zai ba su kariya sannan kuma la yadurruhum man khalafahum din nan fa ba zai nuna mana cewa wai kaidin abokan gaba ba zai shigo kanmu ba zai iya zuwa ya same mu zai iya zuwa gwargwadon yadda muka ba da kofa in bango ya tsage kadangare zai iya shiga amma yanzu wannan jikin ka ce kadangare ya kotsa cikin da wallahi bai zai yiwu ba gashi nan amma ran da ya tsage kadangare zai iya shiga kadangare zai iya shiga ba zai haka ba zai faru ba kun sai lokacin da muka zama ba mu da hakuri da junanmu ba mu uzuri a mun zama mun daina yasiru wala tu'asiru bashiru wala tunafiru kowa tamkire yake yi kowa ta'asiri yake yi to saboda haka sai ya zama mawata gidan mun samu abin nan da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato kenan la yadurruhum man khalafahum ba zai sai dai idan sun tsaya akan gaskiya ne amma in ba su tsaya akan gaskiya ba cutar abokan gaba da ta iya wato kenan zuwa ta same su illa iyaka da yake Allah madaukakin sarki alƙawarin nan addinin nan zai tafi har tashin alkiyama to ba za a iya share shi gaba ɗaya ba da za a iya yi a zamanin holako da musulunci ya tafi kuma babu addini da ta samu da ya shiga rikici internal da external sama da addinin musulunci a duniya kuma ya ce surviving domin problem ɗin da yake cikin an taɓa yin zamanin abinan ba da jimawa ba zamanin zamanin kalifancin banu umayya lokacin abdulmalik bin marwan kafin ma abdulmalik bin marwan tun lokacin marwan bin hakan bin khalifa sai da aka samu khalifai hudu a kasar musulmi da khalifa hudu akwai khalifa a makka abdullahi bin zubair shi khalifa ne na makka da iraki akwai khalifa a sham shine marwan bin hakam kafin ɗansa ya zai karba abdulmalik bin marwan sannan kawarij suna da muktarin sakafi shi ma khalifansu ne daga baya bayan muktar sakafi ya mutu wanda ya gaje shi ya karba su ma suka suka kasu kashi biyu shabibu shaibani shi ma ya ware shi ma ya zama kungiyar sake tafiya daban saboda ka kalifofi kata kata ta ko'ina kowa kalifa ne kowa kalifa ne daga baya dai da karfin mulki ne hajjaj bin misir duk ya gama da su ya dawo da su a karkashin abin duk da cewa ya yi amfani da karfi mai karfi to amma dai da ya dawo da zo karkashin kalifanci guda ɗayan a lokacin kuma musulunci ya sake rinkurawa ya ci gaba amma wannan eternal crisis din wala ba su taɓa barin addinin musulunci ya ci gaba ba za su taɓa barin musulunci ba ba su taɓa barin ta jihadin shi usman dan hode ba ya kasa ibadan ya tsaya ba wane ne ya ɗauki jihadin bayansa ya wuce da shi da an samu wasu internal crisis bai faru tsakanin musulmi ba an samu wanda suka kai shi har bakin ruwa wajen fatakwa dinan da sauran karo duk an karisa da yanzu akwai kirsan da zamu zama na rikici da su babu internal crisis ya za jihadin ya tsaya a gurin muka zama na ta rikici a gurin tun wannan kungiya bata shigo wannan kungiya ta shigo har kana har aka zo kuma ma muka samu halin da muke ciki a yanzu yanzu ga munan tsoron su muke ne Allah yanzu abin da dan iyamiri zai ko dan kirista ko dan mai a cikin garin nan wallahi tallahi idan ka je kasar su baka saka yi ba baka saka yi ba me yasa صار انقلب الامر صار صار الاول اخرا saboda haka kenan yadda ya kamata mu fahimci hadisin shine cewa idan musulmi sun tsaya akan gaskiya to cutar mai cuta ba zai shi ba zai same su ba to ina muke hadisi na nawa na babu ko babu makarar nabi sallallahu alaihi wasallam okay na oke oke babu fahimi fil ilmi babu fahimi fil ilmi babu da yake magana akan muhimmancin fahimta a ilimi an ibn umara qala kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jumari fa qala inna min ash-shajari shajaratan wannan hadisin da muka karanta a baya Allah da Umar yake mana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo da jummar masu abin nan turaren wuta masu kusa da turaren wuta to a wannan ne yake kawo hadisi da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sai ce musu a cikin bishiyoyi akwai bishiyar da ganyenta baya zubewa mun karanta a baya ko ganyenta baya zubewa sannan kuma kowane lokaci tana yaya ko yawwa sannan aka rasa wanda zai faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dabino ne bayan an koma sayyidina abdullahi da umar yake ce mu baban su wallahi na sani amma naga kai baka yi magana ba abubakar bai yi magana ba shi yasa ban yi abin nan ba wa zakar alhadis sai a mace hadisin ga dama kamar yadda muka abu na wazada amma a wannan hadisin yayi kari a wannan riwaya da yake cewa fa idza ana asgarul qaumi fasakattu da na duba sai na ga a cikin mutanen dinni ne dan karin inji Abdullahi dan Umar kenan sai na yi shiru sai na yi shiru kaga kenan ilimi fa- akwai fahimta a cikin sa da ya ba su haka yadda zai sa ya buɗa musu kwakwalwa kowa ya tunani a cikin bishiyoyi akwa- akwai wata bishiyar da ganyenta baya zubewa kuma kowane lokaci tana yaya kaga kowa zai tsaya ya ta nazari wacce ce wacce ce wacce ce wacce ce wacce ce don a samu fahimta kuma shi abdullahi allah maɗaukakin sarki duk da yana yaro a lokacin sai allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da shi babu al-iktibadi fal ilmi wal hikma babun da yake magana akan wato kenan abin da ake kira gibda gibda kamar hasada ce amma kuma hasadar mai kyau hasada mai kyau hasadar da zaka yi fatan abin da wani yake da shi ni ma in samu irin sa ba shi ya rasa ba yawa hasada shine abin da wani yake da shi ya rasa ko da ni ban samu ba gibda kuma shine abin da kake da shi ne ni ma Allah sa in samu irin sa kai naka yana nan nima ina nima ina da nawa shine gifta ko to ana son a samu gifta fil ilmi wal hikma idan kaga mutum yana da ilimi akwai bukatun wato kinan ka sa zuciyarka kai ma sai ka samu irin nasa kuma kai kokari akan wannan in kaga mutum Allah ya bashi hikima ka sa a zuciyarka kai ma kana sha'awun wannan kuma kana kokarin wato kinan sai ka samu wannan din mun gane wannan to wannan shine wannan abin da babu yake karanta da mu an karwa hadisi daga Abdullah bin Mas'ud qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi sunataini hasada bata halatta ba sai a cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu malan idan mutum Allah madaukakin sarki ya bashi duniya fa sullida ala halakatihi Allah ya sallada shi ya bashi iko akan sarrafar da dukiya yana da dukiya mai yawa Allah ya bashi iko akan sarrafar da dukiyar fil haƙƙi ta hanyar haƙƙin sarrafar da dukiya yana mata kyakkyawan aiki yana abubuwa da diya kamata makansa da iyalansa da 'yan uwansa da addininsa da sauran al'umma kun gane wannan aikin alkhairi kullum a cikin sa yake idan ka ga irin wannan kai ma za ka yi hasada amma hasada za ke kira gibda hankoran kai ma Allah madaukakin sarki ya baka dukiya irin ta wannan ko ma fiye da tasa ka sarrafa da ita yadda yake sarrafarwa ko ma fiye da shi yadda yake sarrafarwa wannan ya halatta wa rajulun ko kuma mutumin da atahu Allahul hikmata Allah ya bashi ilimi Allah ya bada wanda kuke sarki ya bashi ilimi mai yawa ko yubdi biha ko ya kadi biha yana hukunci da ilimin ma'ana yana sarrafa da iliminsa yadda ya kamata yana aiki da iliminsa yadda ya kamata wa yu'allimuha kuma yana sanar da ilimin yana karantar da mutane yadda ya kamata yana karantar da mutane yana aiki da ilimin sa yana aiki da fahimtar sa gwargwadon inda Allah madaukakin sarki ya bashi to wannan mutumi shi ma ya halatta zaka iya wato kenan fatar Allah madaukakin sarki ya zama da kai kamar wannan ya baka kamar nasa ko fiye da nasa dan kai aiki irin nasa wato kenan ko fiye da nasa kamar kai kace wannan babi yana encouraging din mu ne akan cewa duk inda aka ga harkar ilimi to mutum ya kokari ya zama ya kai kololuwa da ya kamata in wane yana kaza shi ya kokari ya fiye da wannan in wane yana kaza shi ya kokari ya fiye da wannan ba tare da ya ji a zuciyarsa cewa wannan din ya rasa nasa ba ko kuma ya zo ya taka wannan din ba ko kuma ya fi karfin wannan ko kuma ya zama ya zo ya janye almajiran wannan ko kuma abin makamantan wannan ya yi abubuwa don Allah maɗaukakin sarki idan haka nan ne sai ga Allah maɗaukakin sarki wato kenan yana taimaka masa mun gane wannan za mu iya ba da misali ana akan abin da ya faru tsakanin sibawaihi da kalil kalil bin ahmad alfarahi kaga shine malamin sibawaihi shi ya karantar da sibawaihi musamman ilimin nahau sibawaihi a karamin lokaci ya zo kalil din fahimtar ilimin nahau ya ɗebe duk almajiransa to amma da yake shi tsakani da Allah madaukakin sarki yake shikenan bai masa hasada ba sai dai roki Allah kam Allah madaukakin sarki na zo na karantar da sibai wai ya bani ilimi ya fi ni ilimi yanzu ya kwashi almajirana Allah ka dawo min da sibai wai ya dawo nan eh fakar da imamu menene lil haram ko yas'al menene ya tsalu rabbal baitul haram yana roƙo ubangijin baitul haram shi ke sai Allah ya bashi ilimin arus fantashar sai ilimi ya watsu fa aqbala ilayhi lahul bashar sai jama'a suka daddawo kuma ciki haddawa sai ba- to ga wani sabon ilimi shi ko sabon da ba kwaɗayin ilimi ne da shi ga wani sabon ilimin da duk duniya ma bata san shi ba yau ga akalil Allah ya bashi saboda haka sai ya sake dawowa ya sake abin nan ya sake almajiran shi a ran kuma du bayan wannan ma kuma du Allah bashi ilimin ma'ajim ilimin da wani dan adam bai taɓa tunanin sa a wannan lokacin ba a duniya ilimin ma'ajin to kaga haka ake so sai mutum ya ta kokarin ya yi gaba ba ya hasada a wani ba oh Allah ya baka wannan Allah kara min to ba Allah ne madaukakin sarki ke- yake bayarwa ba masha Allah babu ha babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam oh lokaci to alhamdulillah da mu dakata nan insha Allah ta'ala Ah, abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah fahimtar da mu kuskuren ya kuma ba mu ikon gyarawa